yi rubutu
kuma ba shakka an tattauna kan yaya wani zama a zauna a cikin kuma a zauna ba to a cikin malaman namu gaba da ya samu rabuwar mutane wasu sun ce a zauna da shi wasu sun ce a zauna da shi ma kuma kowane ne ma a wajen zama magana nan kowane ne aka gaba wata akwai abin da ya ga akwai da ya masu cewa ka zauna da shi suka ce mutumin nan ba za ki manzan Allah ne yanzu wanda zai kuma ana cikin kusa da ta a ga ne da mai ne ya ga mai na kai wa sai ya fara ruwa ai wannan Allah ya bayyana mana wanda ya sa kuma ya rubuta da an kuma na ku ko na qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastajibuna hatta ta'tadiru ba ma hanzari ba ma hanzari kadin ka farko ba ne ba sauran wanda ke da kuma Allah ko su sai ne ne ba sauran kuma da su ba da wani da shi sai a su da su ne sharri wanda su ne kuma da aka yi da wani shi wannan ayi su kuma su wa a zuwa shi suka ce ai abin da yasa saboda ba a ga wani tabu a cikin zuciyar wanda ya samu a wannan da wannan da wani shi ne kuma ya to amma abin da aka ba su amsa shi ne mutane da suka kawo wani musulci a cikin kasar mu ta Najeriya mafi yawanci su da azumin su amma wannan zaman da su bai hana ya fi cikin wannan tashin hankali ba misali kamar su Muhammad Yusuf ka ga zama da shi da ƙoƙari da wanda ba amma wannan zaman ya yi fa'ida yau can ne hanyar suna nan biyu da yadda ne ya abuwa haka shi ma wannan ko an zama da shi yanzu ba ne babu a gani cewa an yi waya da shi da kansa ya ce an kure shi ba sai iya ba an kaza an kaza su a kuma suna kure shi na
saboda wannan sharri zai gaya mana cewa wato kowanne yana da wani a cikin kuranin da saboda kuma wannan ne magana shi ne a ko na zo an zauna ai kowannen shi ma kuma da abin da ke magana a kan da ya gama wani zafi ga shi abu ce ga dama da hakura a hannun dani za ku da hakura an gane ko ba a wani motsi sai sun motsa sauran ba mu da bukata wani abu da ba shi amsa mutumin nan ba shi ka mu ya cuce da kai hukuncin sa wallahi shi lai da lai ya ga ban taba jin bukari mu zama da ban taba jin kai wannan kirkin da yake yawo lillahi da isa wato salasatu arba'in a ta aka hada abin gida uku a kashin ɗaya a wace saboda mu auna jama'a ina magana kan gida alwadi a ina zuwa ya haƙuri wa'ina abubuwan ɗan dubban dubban musa su ba ciki amma kowayen nan abin da suka hanyar ɗaya musulmi na a cikin yau sauran da nan ne za a zuwa cewa sai a mara wani ya zama wasu na zuwa wani ya zama ɗan turma mai zuwa na abu da zai ba Demos proyecto, ne ba da sanda ne, amma sai ne ba sanda ne. Iyayen mu da suka zama kuma kuma da lamarin ya zama da imanin mu yanzu. Ko da ne ba da sanda ne ba akwai kowanne da ya a cikin masu wani da wani suke cewa a bari ne. Dan kowanne a bai gaskiya na saba cewa zaman da shi ya kwaya ba da kuma da kuri a cikin shi jama'a suna gani a kan layi kayan cewa in kuɗin da shi ne zai yi masa alaƙa ya yadda ya fito ya fara gara sannan ba a taba da wuce masallaci sun zai fara da bushe masallaci a bayan Allah.
mayar da wannan na Allah jal hamid a a a ba wancan ya fara sai albata yana yi
ta shiga ki ta shiga ki
sarki da shekara ta yi zuwa ta yanzu sun yi sun kai kashi a sana kuma har yanzu ba gaskiya ba su sani ba wannan sako ne da ke gaya wa wata cewa zuciyar mu su sani a kan wannan wani ne ta ke zuwa don haka muna da labarai daga tasu sarki abin da ya faru zuwa da shi ko yana neman hanyar da zai samu ya zo ai an man daurin talala gwamnati yau da yamma da an man daurin talala
wannan shi ne kowa ya san yadda zuciyoyin mutane su ne sannan duk duka balle to ba ba ba ba magana ko ne to ai ya kuma ka ce ai kamata duk da kamata a wannan a sai ka ce jami'a wala wasu ne ya ce wai yi mu rubutu misali sai a yi wannan ina ɗaya na sai da abu shankar
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد
ɗan mu alamu sai ba gafa wannan أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن الحب المكتوب والبذخ المحمدي المعلوم مولانا السيد أحمد التجاري رضي الله تعالى عنه وأزواج ذريته الحقيقي إلى جنة ولا سيدين على إبراهيم ياسر a manya-manyan masoya manzana wanda suke da rauni masoya sahabban manzana sallallahu alaihi wasallam suke da waje a halama ta wannan babban zawiya zawiyar shekh nasifi alfarmuri wanda muka haɗu da musawu manya-manyan malaman mu jagororin mu a wannan waje da ba da wannan waje ne neman albarka ba da mutum mu jawabi a wannan sai dai shi wajen tsara da nuna da su haɓar na ɗin to ba ƙaramin ta gobe ba ku ba kuma ya zama ta gobe ta kawai ya yi ya zama a manyan malamai da muke tare da su musamman wani yau ta da ya ta da musulmi kuliyar adam muna roƙon Allah ya sa ta mai lafiya ko wani ne da ya zuciya in dai ya ci gaba kan ne ya ci ko da ke shirya ta Allah ci to amma dai zai ka mura zai yi da zuciyarsa cikin aski sannan ga Sheikh Abubakar manatai wanda ya zama musu manaci ga ɗan uwana sai muhammadu nasir shekaru isa ta fawo kwalewa da shi muna zaune ga ashe mai jama'a wanda zai mana karatu gobe mujtahidin malami wato bakin malami eh Allah ya kara lafiya ga irin su wato Sheikh Jan Asa muna tare da su ga su irin su Sheikh Mahmud ga kuma matashin mujtahidi wanda yadda kai ka bayyana na da shi shine Khalifa Tarwi wanda kuma ya san irin ijtihadin sa ba iya karin ba kawai da irin yadda suke tafiyar da al'amura ga sauran su sai shagu ga su shi tijjani ga wa wa wa wa da su yi zuwa ne a alhamdulillah wani abubuwan ciki ne ta hanyar amma kuma za su yi wani mamaki da ta ce ko kuma a cikin ciki ne a lokaci daya abun mamaki abun mamaki wani musulmai suka zauna a gari ba a iyo ba a kawo ba ba a aiki ba ba a kwanci ba ba a wani yanki da yi ba a cikin garin kano garin kano buri da kano wajen da ake da malam bijalai iske wata abuwa da su bayan da su usman wanda ba da idan ka lalima a yankin afirka garin da allah ya mutum kamar da wannan da ka ce ran wani bayan allah kan su yi haɗa wani na da wani tuwa na rafiya muka zauna a hannun mutarar wai mu ne wai muna kare sahabban annabi daga wanda yake sunansa ba peter ko kowace kowace a a sunansa wai ɗan musulmi wai ma ya fito daga gidan ilimi shi ya wajen da mulkiyarsa ta kan mutuncin sahabban annabi hukumomin zauna a kan mai kare to da farko wannan abun farin ciki ne wani da gaske abubuwan yana cewa ba su manzan su ne amma burinsa shi ne almajiran nan ne amma inda za ka tambaye shi za ka iya lissafa mutane goma da banza da cikin almajiran ba wanda wala shi ne in ba za ku manta ba ko sa ce a sahaba su kun ahmad yadda aka gabata kallon jama'a ta kallon ayyukan abuwa ta dai تخرج الأشوال أو يمكن أول شيء أن أعلم وجيك شيء وعمل الأسئلة يقتوي ولا سمع ولو أن أقل من يا بإسمي يا في النساء ولو أعلم بوجود حبيبي وحكم الله جل ما هذا الأخ يا ما هذا الأخ amma da wannan malam malam fatima yanzu kamar sarkin yaki amma abin mamaki ya shi ba kamar sai na kamar sai na kamar sai na usman kamar sai na anas bin malik kamar sai na abu huraira kamar sai na muawiya shi ne wannan magana a kansu to ina so ban ba wani kissa ne na da kance ta daga bakinsa dan ta zama mai hujja kuma in ne jini na sa an wanda wasu kila wanda suka saurare shi a da sun taɓa jin abin karatunsa wata rana yana ma da isa a kan lalaci da yadda ya kamata wai shin idan ka ga babban mutum ya yi laifi kana da yancin ka fito ko da laifin ne sai ka fito ka faɗi wannan laifin a gaban babban mutum sai ce wannan ba lalaci ba sai ya ɗauko isa ko ta haruɗar rashin ne na mace sarkin ne mana sai ce yana da ƴaƴa guda biyu ‘ya'yan sandan maza ne da babba da kare sai ya zama da shi harunan rashid yana son ƙaramin ya gaji kujerarsa ita kuma uwar tana son babban ya gaji kujerar mahaifinsa sai take tambaya me yasa ake fifita ƙaramin ɗan kafin ba sai ce to akwai abin da ke mutu gane ba ta ce ne da ce to bari zan nuna miki sai ya kira su su manya suna zuwa babba da yanzu sai akwai kalmomi guda biyu a larabci akwai kalma na wato asiwaku aswaki aswaki ne da muke goge baki jam'in sa a larabci masawi aswaki da yawa ba sai ake jam'in su a Hausa ba sannan akwai asu wato munan abu munan dabi'a jam'in sa shine masawi munanan dabi'u to idan ka ce masawi munanan dabi'u kana sa kafin a jiki za ka ga tace masawika munanan ɗabi'unka ya kama kuruwa za ka ce masawika munanan ɗabi'unka ka ce masawika munanan ɗabi'u za ka ga yayi daidai da jam'in aswaki masawi Allah ya sa na gina dan haka shi wannan mutum da ya kira 'ya'yansa sai ya ɗauki babban ɗan da ya zo sai ya ɗaga aswakin kwaya ɗaya haka sai ya ce masa me sunan wannan bakuraninsa sai ya ce asiwawu aswaki sai ya ce to me ya jamkinsa jamkinsa sai ya ce masawiyu to kaga masawiyu ma'ana biyu ne ke shi masawiyu jamkin aswaki masawiyu munanan ayyukan ka shi sai ya gaya wa baban ka uwan kawai sai ta sun biyar da kai ta ce subhanallah sai ce to bari ga kira ka aka kira ka ne sai ya ce me wanda ya ce asiwawu ya ce me jam'insa sai ya ce jiddu mahasinika shi shi ya kyawawan ayyukanka ba ku fahimta shi sai ya ce cewa mahaifinsa masawi munanan ayyuka da yin jam'in aswaki ku fahimta sai ya ce ai wannan haka ake lalabi uwan sai ta ce wallahi yanzu na gane sai baban ya ce zalika fadlullahi yuti min yasha to idan kai ka bada wannan da cewa yaro ya kasa gaya wa mahaifinsa masawi jirgin asuwaki mai ma'anar munanan ayyuka ya kasa gaya wa ya kusa wannan a ina ka samu wannan gunduma gunduman nan da kake kada su akan annabi Muhammad wanda ne kowa ya ji kalibin da yake yawo wanda ma ba su sani ba ba su ji ba ma ya sun ji waɗansu maganganu ma da za a nan kuma sauriyar hadisi da ƙarfin masifa sai ya yi daidai da son zuciya na a fara ta kasa dawo san zuciya ƙarfi da yake to abin da shi dama yin wannan Allah ya yi dole dama mutane su haka ake haka kuma za a ƙare akwai akwai sakirai akwai sakirai muna roƙon Allah Allah ya sa ba cikin sakirai amma dai ka sani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka gabatar da tarihi da su as-sahabi mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya haɗu da annabi wa amana bihi ya yi imani da annabi bayan ya yi imani da annabi wa mata ala zalika ya mutu akan imanin sa da annabi walau ta hallalat bi dam ko da ne ta shiga tsakani wannan shi ne sahabi to idan ba ka ba wannan tarihin ba kamar inda shi za ku ji yana sa kamurawansa a gaba yana rushe tunaninsu cewa wannan tarihi ne ba ne wallahi wanda ke tafi akan wannan tarihin bai yana cikin matsala mu abin da muke faɗa dukkan sahabban annabi dukkan su da kafin su kafin sahabban manzo Allah wallahi babu da mutum guda da ya laifin na suna ne ne amma laifi ne mafafuwa an riga an gabata ne idan ka zo ka ce ga wani sahabi sa idan sun ka zo saka da suna cewa ya za ku da hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin aure manzo Allah ya ce an kawo wasu mutane ashabi ashabi ashabi ashabi sahabbai na sahabbai na sai mala'iku su ce bai da wakar baddalu ba da ya rasulullahi sun canza a bayan ka annabi sai ce ba su bukan to abun mamaki wa'ina sun su musayi da mutunta da ba za ka sako su a cikin wannan bautakan ba sai ka je ka dora abin ka kan sai ka baka ko sai na wani lokaci ko sai na azumin mali kuma in ka lura tun da manzo Allah ya ce musu ba su hukan fa inda hukan baddalu anaka sun canza bayan ka baddalu sun canza ne baddalu asubata sun canza subantaka duka subantaka shi da imani da manzo Allah amma duk wanda ya zama da subantaka ta tabbata ta yadda sahabi ne to ba ta mutu bane ko misali da rati sai sa kamar yadda sai kullun da suratul munafiqun kamar yadda alqur'ani in mun duka ayyar ruwaya suratul munafiqun Allah ya ce za ja'atul munafiquna qalu nashhadu innaka la rasul الله سؤال لا يكتب كما سأل الله يكتب والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون to waɗannan su ake magana in ka ce waɗannan da sunan sahabbai waɗannan sunan sahabbai su ke magana ba su kake magana munafikai da dama tun farko ba su yi imani da annabi ba Allah ya gaya maka ya ce makaryata ne to kuma in makaryata ne ka koma tarihin sahabi za ka ji an ce maka wa amana ya yi imani da annabi to munafikai sun yi imani da annabi to yanzu ne yanzu misali in dai za ka ɗauki ne kun sahabbai ka baje ka ce za ka abin da shi za ka hukunta su wai dan ya rasu da malisa kana nufin cewa mutum da kake baka taɓa saba Allah ba baka taɓa kaucewa sunnar manzo Allah ba kuma shi din nan a nan lokacin da dan khalifa qaribullah yake magana ya fito ya ce yara na sun fito suna kara malam domin su a gurin su addinin jeji bai taɓa kaucewa sunnar annabi ba ne ne da renin barci bai faɗa ka ba ta faɗa ka faɗa a kan malam ba ma yin malam in kaji Allah ya ci kansa Allah ya gaba to amma da ka faɗa haka wannan kusurin da ka ba wa malam amma kuma ba za mu iya yi da ni da kai dole mu san malam ya taɓa kaucewa sunnar annabi ya taɓa tsaya ba masu yi ba ne amma kai ne wannan kusurin to ya sahabin da ya ga annabi kuma ku lura dukkan abin da yana da annabi in da yara ba annabi wanda abu su yara ba kowane irin abu ne idan ya yare suka raɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ji Allah ya ko mata inna ma yuridu Allahu bi yusbiba an kullu bi sa'alil bayti ɗakin ka'aba ɗaukakar da ya samu saboda annabi ya samu hatta kai ba da da suka tafi suka ce wurin da annabi yake kwance yadda jismanin manzo Allah yake nuna cikin sauka ya fi al'arshi ya fi kama ya fi kaza da sauransu da wani abu wannan abin ya samu wannan daraja ba da manzo Allah ba to da ni da ku ma wani ga ku wani magana amma wallahi da nabi Allah ya gare da ni sai kan mutum da ya lokacin da ya fara mutum maganar Muawiya yana maganar muawiya lokacin gida abin da nake tafiya in ka kira muawiya a waje na ba zan ce rajin lawa ba zan kuma tsine ne ba to amma sai Allah ya cusa mu wata ilma har kawai idan kun lura da tarihi tarihin sai na su na abin da ne ba ku mamaki sai na Hamza wato shugaban shi ne rabbil lawa wane ne ya kashe sai na Hamza za ku samu akwai wannan mutumin da abu su yana da matarsa sai da tunani suka ba da kungila shi ne kashe sai na haka ne to ku lura shin matsayin sai na hamza radiyallahu anhu a gurin manzo Allah wanda annabi sun da yi kambara saba'in akan gawar sa lokacin da kake yana wa amma wa amma wa amma yace ni wacin da aka kashe kana ya kawai sai na kashe sabai na da kashe guda saba'in sai na kashe kafirai saba'in so saba'in Allah ya ce ba a ne wa ya mutu ba a ne min lima ko yin tubi kada su bar su da ruwa kai wani sabon ne Allah ya ce sabar na su kuma kin sai da ba wani mazala amma wanda ya kai sai da Hamza nan da yayi wajen mazala bai mazala ya ce min ne fi Allah ku ni balala ke ka amma ba na san da Abu Sufyan ba mazala sai da ya ce wanda ya yi dan Abu Sufyan ya sai ga sai ka tuna yin kawo tana tambayar manzo Allah yaya mutum in yayi mace za ta yi ce bane a gidan da sau kada yi mata wuya gurin annabi duka annabi ya gafarta wannan abu to idan ka lura ka kalla da kyau zaka ga sinariyo ne ya maimaita kansa annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Sufyana da Hind da wanda ya kashe Sayyidina Hamza to ka lura Sayyidina Ali radiyallahu anhu shi kuma fa da shi da Muawiya da Sayyidina Hassan da Sayyidina Husayn to labudda in wannan sinari ne ya fahimci abinda annabi ya na cewa ya yace wa abu su ya ya yace wa sai da ya yace wa wanda ya kashe sai na hamza sai da na al'amarin sa na dan makarantar annabi ba zai gaza yin abinda annabi sai ka sai ba kuma yanzu tana da sai na al'aljanna ko sai aka je to shi kenan ma waye je kauta sai sai da ne karbe ai ruwaya ita ce je ka ka mana kuma mun yabe shi da aljanna sai ce kuwa sai sa Allah ta ba ku cikin da ku da fane ban rike abin nan ba aka kawo cewa wani bawan Allah ya yi mafarki da ya mafarki sai duka ma Allah ya tashi kiyama da ya duka ma Allah ya tashi kiyama sai aka kira sayyidina Ali aka shiga za a yi shari'a tsakanin sayyidina Ali da Muawiya ana shiga sayyidina Ali da ya shigo wajen shari'a sai ya mutu yana fitowa sai yana murmushi sai yana cewa qudiyani wa rabbil kaaba an mun hukunci na gaskiya na rantsi da Allah jisai na an mun hukunci na gaskiya sai aka ce to ma'aure shi ma'aure shi can shi ma sai mutu yana murmushi shi kuma sai yana cewa ghufira li wa rabbil kaaba an gafarta min na rantsi da Allah alamar cewa sai na alshi yake da gaskiya ma'aure ya yi kuskure amma dukkan su sun shiga cikin rahabar Allah gaba ɗayan su kuma ka kaddara dukkan laifuka ina tambaya da zubar da jinin sayyidina al-husayn ko jinin sayyidina ali ko jinin sayyidina hasan radiyallahu anhu wa alayhi ajma'in da shirka gurin Allah wa mene ko ba da sabon Allah wa mene ko ba to amma ba akwai hadisi wanda suna nan sun tabbata akwai bawan Allah da tun da yake cikin laifi ya tashi ya yi komai kawai wani malami ya ce shi ya ce ja mutumin banza shi kuma ya ce a wannan babban malami ne bai isa faɗa hanya da shi ba Allah ya ce mini Allah ya ce aje a gaya musu su biyu kai malamin ni kai wa yake ba ka ba shi kyauta kai kuma wanda ka saba min ni ka saba wa na yaji ce ka aljanna wannan ana maka magana a masu laifi kana ballanta na zuwa cikin kajin dumala yadda in dai ka ji dumin annabi in ka ji dumin annabi ka ga annabi da ido na hakika wallahi talla ba za ka tafi ba sai sa Allah ya rawa kuma alquran ce wa tarawu yanzuru ilayka wa hum la yubsirun ka ga su gashi suna kallon annabi amma kuma ba sa ganin annabi me yasa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati ta'mal fi sudur to dan haka abin da muke faɗa wannan duk wani abu da Abdul Jabbar ne ya koyo na fito na nemi mukabara na nemi mukabara mukabara kan ai ina tsammanin ta ne ka ta ne ka ta ne ka ta ce ke bari biyu rubuta ta haka shi da shi mala bai karɓa ta ce ne gari kowa shi da ya cewa idan an rubuta mu ka ce ka rubuta rabu a wani a gari da shi da ne zan maka tabbin su yi mana a wani yake neman karamar sahabbai to ga karamar sahabbai malam sai da anas bin malik ka kama shi kuma abin da zai ba kuma mamaki ga sai ni mamman nasu shekaran jiya muna zaune da kakar wai an yi taron katama wanda muna burin gandu da ya yi mana katama da ne Allah ya saka mai da alheri aka kawo mana kyautar littafi wai iladul jari wanda muka canza mai suna daga iladul jari ya koma iladul jirgi eh mun canza mai suna daga iladul jari muka koma da shi iladul jirgi aka kawo littafi shafi dan kaɗan amma shi lai da muna zaune da wuce mai ciki kuma an muna buɗewa ma da in ka ga ta dawo tun da gaba ta kasance har yanzu da Allah ta biyo mutumin da ya koye ci sai na Anas bin Malik bai haɗu da annabi annabi ma bai san waye sai na Anas bin Malik to sai Allah ya gwada mai kira sai na Anas bin Malik babu ta yadda za ka yi kai maganar annabi sufofin annabi wato halayen manzo Allah ko kai ko iblis ne da mallaka Anas bin Malik ba kai sa sai ga shi a cikin littafin da a 2021 sati biyu ne kyau ba yi ba ya shige kawai sai ga shi yana kawo in ya kawo hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi dukkan annabawa daga misali ya ce annabi yusuf an ba shi rabin kyau amma manzo Allah an ba shi dukkan kyau gaba daya wannan yana gwada girman manzon Allah dalilin ma kan haka malaman hadisi sun rawaito daga Anas bin Malik wani idan ya kasa yadda ana zubi da mali sai ya sauka kasa ku jira shi kunya sai ya sauka kasa ya sa ni can wajen abin nan halish sai ya sauka kasa a halish sai ya sa wannan hadisi na sayi na ana zubi da mali to bari ku ga kawai da ni wani mamaki yanzu wannan hadisi na cewa annaba an ba shi cikin kyau hadisi ne mai kyau ko ba ne kyau ba ku ɗauko mun ka'idar sa ne yake baya karɓar hadisi sai ta kanta shi ne hadisin annabi za su ne tumu da hadisa annabi tarihi ruhu wata rinu bihi ash'arukum wa absharukum ba annan boye kun ji hadisi hankalinku ya karba zuciyarku ya karba manzo Allah ya ce na wani ku karba ba ka bane to wannan hadisin na sai na Anas bin Malik zuciya da hankali ya karba ko bai karba ba to amma sai ya sauka ya hami shi kasa sai ya ce in wannan hadisin yana da yana da shawari da mutaba'at a karkashin sa akwai wasu hadisan da suka karfafe shi daga wasu marawaita ba a cikin malik ba sai mu karba in kuma babu wanda ya rawaito hadisin nan sai Anas bin Malik to wannan hadisin ƙarya ne mun juyar ne to ina ka yi ka na cewa ya daidai da hankali da zuciya ka ba ba kai inda daidai da hankali da zuciya ka ba da zai kawo ko sannan abu na biyu idan akwai wasu wanda suka rawaito irin hadisin ai ba za ka ɗauko hadisin makalici a wurin musulmi na anas bin malik ba sai ka ɗauko waɗancan malaman sai ka kawo kamar ba anas kayansa ko ba ka ba ya kawo hadisan anas sun fi guda goma a cikin littafin wannan ba a magana akan littafin san ka ɗauka tun daga kan mukaddima akwai gurin da na karanta cewa al-imamu bukhari yana yi wa ibnu taymiya rabbi baya girmama malaman da ya ce ga abun mamaki manyan malaman hadisi guda biyu al-imamu bukhari da al-imamu da imamu muslim sun rawa su suna girmama sayyidina sai da tuna fatima suna girmama sayyidina ali ta yadda in dai za su kira sunan su sai sun ce alaihi wassalam yace duk wanda baya tafiya akan manhajin su batacce ne zindiki ta yayi maganganun marasa daɗi yau kuma ya shi ya bar al-imamu bukhari sai yau bukhari sai kira shi da hausa hudu to wannan idan kana son ka ga karama sahabbai ya raka kalle shi idan kana son ka ga karama shi tijjani wani shi tijjani ya ce dama mun san bala walalintu ba ta kan to ku duba yadda aka ɗauko malam daga tudu gangara tun ana yi ana wallahi tallahi shirin shirin in ka zage ba zan zage in ka zage ba za ni ba zan zage shi ne shi ne guda ba ba zan zage shi wa ta kuma domin an manta biya aka ci gaba gaba sai aka rushe wa ta rushe wa guda ana taba su ana taba su shi sauran shi guda tijjaniya aka rufe su shi mala bakar ana tai da sauransu ana tai ana zuwa ƙasa ana ana ƙara gangara aka dokan masu aka dokan shi ibrahim a zama ya ce ba ba ba domin na sanabi na sanabi shi ibrahim tunanin wuta ne ba ka jin kai shi sai ka sa shi a gaba shi yayi yayi yayi muka fito muka yi babake ne muka daga hancinsa ya shi har ƙasa ya ce na fito daga gidan ilimi a arabiya na iya ta muka ce ɗayan shugaban ne a arabiya mun iya ta za ku samu daga abin da wanda in dai bangaren arabiya wannan ɗaya daga cikin injaza da shugaban kaula a ce kawai za ka je ka shiga mana in ka iya larabci ba sai ka iya hankali ba za ka yi magana da kowa Allah za ka gama da kanka a haka ba gashi abin da gashi ba ta gwani kana tafiya kai ana ka ganda za ka mutu a cikin yare can kana ce mutum ke faru da shi an yi zai yi wani nan kauna a malam wanda faransa ce tare da garin ma malam ba larabawa ma amma shi ibrahim ya kai da garin ya zama to balarabe ya zo malam ya dinga kawo zai ci shi ibrahim yara allah na gama da muka tale shi sai da yi yana karatu yana karatu da ya ce kala shekul islam daga yin nasiha a sa ana su zanzage yara ne ko amma ba yaran ka ba ku yaran iyayen yara ne ko amma ba yaran ka ba yaran iyayen ba wanda ku yi mai wadannan da ba ku nasu wanda ba sani ba da yake yadda muka tuma ke shi yace ranar juma'a zan zo da littattafai sai ku yadda ya saba ni in Allah da ni abubuwa na tujjanawa na Allah na Allah sunana kusan da ka tsaye wallahi kana mutum jani kana bin matattabar sunan ka ba dan tijjani ba ba ka ji kowa ya kai ba wani mutum kana ba tijjani amma don shau tijjani shau tijjani akan sahabbai kusan me yace a cikin littafin da yayi munafurci ba ya kawo baitin nan na arin baiti sun tumun nasa bin tuka wasu ba kun saboda tu bai dawo safarawo na cikin hamziya da ya kawo a ne hamziya a ƙasa wannan baitin sai ya ce wa bi ashabikan ladina hu ba da tafinar udatu wal awsiyahu sai ya tsallake wannan baitin a ƙarƙashin baitin da je ka duba maganar shehu tijjani ya ce sahabban annabi suna da girma wa man hadda an sabili wanda duk ya bar tafarkin sahabban annabi ya ce da wannan an kore shi daga rahama Allah wani ne da Allah ya tsine mai albarka to wani abu ne kuma shi ka gane sabon annabi yadda sai ibn Rubi ya faɗa ne kana aje sabon annabi kace kana cewa ga annabi can kace wai kai za ka kike sahabbai a'a ba sahabbai yake nufi ba annabi yake nufi nan da yake musu Allah wa rasuluhu la'anahum Allah fi dunya wa akhirah wa 'adda lahum azabun wanda duk suka cutar da Allah da manzon Allah to da ma ya cutar da Allah da manzo Allah ka duba almajiran annabi kawai ka ce wannan cikin su haka fa ya fara a yau kuma na ba a san da cikin wannan magana ba ka ba ki ba ka san sa cewa a cikin sahabban annabi akwai masu zuwa ya yaki dan su kashe mata su kwanta da maza akwai masu zuwa yaki dan su kashe maza su kwanta da mata kai malam kai malam wannan magana wannan magana wannan magana abu da yake akwai karo biyan da kuka gani sai ta karo wata irin cibiya ce a afirka idan ta girgiza idan imanin karo ya girgiza imanin da ko'ina a wanda sai ya girgiza ɗarazin muku da zatin allah in karo ta rikici ko ina sai ya rikici amma da kabarka kai ba amma da kabarka ba ina rantse muku da allah duniya sai ta yi abin da ya kamata kowa ya kiyaye imaninsa wannan matsala tana da ta yi matsala ce ta imbal jannat auna gaskiya ne aljanna ce ko wata kawai idan kana sunan karawar shi za su samu wuce a kuma mai mutum sai yana Allah ka gafarta mu ka gafarta mu ne na ka gama sabo ya ce amma kuma sabon manzo Allah shi kuma kana tunani wanda suka ci dubin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai gafarta mu to wannan an da ke ne ga babban jinjina da godiya ta musamman na farko zuwa ga malaman Kano na kowane bangare kowane bangare don wani ba Allah ya kira ni ganin ne ya ce mu a kan Allah kar ku sake izala a ce wai suna magana a kan suna wajen da suke a magana na abu na ce shi ne ya sami ni da abu na dan ya ce ko abu na yana da kyau ne faɗa da kuma na da mai kyau an gane izala ta zo muna faɗa da su a kan ɓangarori wannan kowa ya sani ko ba haka bane muna sa jan gilas da dirje wanda ya faɗa wannan ba ba amma da ya zo ya ce yana son sai na bakar sai ya ce ya zago mutum mota ce mota sai sai na baka sai ce ina son sai na baka don ce shi ko mutum ba matsala an gane na ce karku kula da wannan da aka fi nuna mutum yau ko da a sun yau ba da mun jima muna waya Allah ya saka musu da alkhairi kuma wallahi bari ga yau gata Allah ne yi wa malam filafi ya da kuma zuwa da aka da aka gwamnatin nan ta zo na rike da Allah ya ce na zuwa wallahi da na ga magana da sai shi kuke fara da gwamnati ba ne haka ba ku jira ko ku ne sai ba na rike yadda mutane suka ko jira su ko rola ko wannan sai an burne ta ta kushe sai ya nan wala an da ba ke da ko wani abu da kai ba mai asiri ake ga ta ya samu ya ja ba ki sai ya roga ina kallon sa a BBC malamai ina musu ina ina gaya musu ina musu kai in albishir bakin abin wato zagin annabi da ne da sahabbansa duk bakin nan da muka sani ba mu ga komai ba akwai bakaken da za su zo a baya za ka rubuta to alhamdulillah in ka rubuta da iya sai muka dama karanta dan domin duk wanda suke zaune a gaban su ya wanda ke ba sai ya karanta da dai magana ne kuma kai da kuma mun samu balanci ko mun duje Allah ya saka mai da alheri da alheri Allah ya saka mai da alheri kare a'a aba malik yanzu aka so ma yanzu aka so ka shi ma sai ya to kaga shi ma ne yake kan kariya yace yanzu aka fara wallahi Allah mun Allah ya saka mana alheri to kuna anan muna aika bai da addu'a ubangiji Allah ya taimake shi ku saburan sa saboda kare alfarmar sa ba kan Allah ya yi masa Allah ya yi masa Allah ya dauka alƙadarin sa duniya da lahira duk wannan saburan da ya siyasa ba ubangiji amma ni ina ba da shawara mu'amalar nan kuna da mu'amalar da ba ta kore sauki minti biyu an gama ranar ke da Allah ba ta lafiya mun tafiya malar lafazin waɗannan lafaza da kira muna na cikin annabi ko kada ta fara sabon annabi lafazin ruwa lafazin kariya wasu yin lafiya a danna muryar sa kuma yin lafiya muryar ta ce Allah ya ba lafiya Allah ya ba lafiya ko kai kama ne ko ba mu kawai kun go ba mu ne kawai ba wanda ya ci ku dai eh kuma mana da ayyabazi lafazi da ma'ana Buhari ba da ma'ana yake kawai tabbacin nuna sai ka nuna kawai a bar shi ya nuna in ya nuna daga an zai wani gardama a nemo fada wannan da suke da suke wani na a za su iya Allah ya zaɓe su ba. Wani girma da su iya wata rana ba ko da isa. A yi da muna da UK na muna da UK muna karatu abuwa da shigo da ita da na hunan. muna karatu lokacin jega jega wannan shugaban yayi profesa jega shi ne bc a biyu sai aka tuno wani yaro da fara lokacin sarki mai martaba a bayan ya ji kansa suka ce a ba shi admission da ya zo yaro sai kuma ya ce a wallahi ya dace ya ce ba ma admission da ya zo amma ya tamba ba ba ya kana da kokari ina ruwa suka ce ko su ne Thank you. wannan ankarwar da kake ganin tarayya ita ce za ta faru a rayuwa saboda yanzu ya misali kuna ganin yadda hadisai suka tabbata manzo Allah ne ya shafatu ba in ya shafatu ba manzo Allah ce zai yi wancan ce ku ta yadda hadar ya ce idan na yi ce ku ku tafi aljanna ku tafi ku tafi ku tafi manzo Allah ce da ita dawalan da shaytan dani da fi shafatu shaytan zai fika da galgal yana ganin kamar annabi zai zo ya ce ka shi kan ko wallahi haka annabi ya faɗa yana ganin kamar zai yanzu kana ganin shaytan zai yi galgal yana amfani da rahmar zanzana amma ban annabi shi ne aka rawa suka ba da jinsu suka ba da dukiyarsu komai rayuwarsu suka bayar abu ana yin sabai wannan to wannan ne da kuma wannan abu karamin aure za su kuma wani kowa inda lafi Inji.
babban al'amari sabai sun fi karfin masu so tijjani ya gaya mana ya ce kamar yadda na yi mutum kamar ya yi kawo ya ce wa amalu na ma'akun kamar ƙara shehu na bayan da ba ci ma'adadi mai mai da suka haka yin sahabbai nan ya an bambance shi wata jahilci da za a samu daga cikin sahabbai wani shi ne ƙarshe a lambar daraja a wajen su wanda kaka dai ga komai shi wata jahilci in ka daga darajarsa ta fi darajar kuri wali duk sabon da jahilci saboda ƙarshen mataki da wali zai cika zai cika zai cika ka kai ka cika ka bate a ƙarshen wali taka sai a ce na ga annabi Muhammad ya hukunta da shi kuma sabu gidan annabi nan ne wajen dabararsa Subhanallah.
wa a bayan annabi lokacin sallah in ya ga dama ya ce ya su da Allah na gayyace ni gida na lokacin abinci duk waɗannan suka yi yaƙi da annabi Muhammad suka baza rayuwarsu amma yau a wannan zamanin da kuma ke wasu kai da kuma wasu suke tsine wasu mutane suke zaki su to kira ga ƙarshe zuwa ga iyaye duk wani wanda ya bar ɗansa ya ci gaba da wannan tafiya to ya sani wallahi ko nan ya balaga suna da shari'a a gaban Allah saboda kullukum ba da kullukum mas'ulun ba ka da hujja ka ce baka gamsu da dawara hujja ba ba amma dan ka yana da yanci ya je ga musulmi wannan dawo kuma abu da kida da kida humanci an riga an shiga yayin kullun yayi ta gaya muku wai rashe da rashe rashe din da kaje kana kallon sama sai ka gani kana neman duk duniya Allah bai taɓa yin dolo mara tunani wawa da rashe ba saboda in ka gani za ka ga kawai abin da yake haɗawa din har riga an gama lanyace shi shi wai sai yanzu rashin ya komai kuma ka kana ta zuba ƙarya na gani a aljazira mutane miliyan biyu sun yi da a misira miliyan biyu amma a ce an kasa jin wannan abin miliyan biyu ta kusan rabin wata miliyan biyu ta fi isra'ila ba isra'ila da kake ganin ta kasar isra'ila gaba ɗaya su ba su kai miliyan ɗaya da rabi ba kamar a ce maka yau isra'ila gaba ɗayan ta kama musulunta wannan labarin zai bazo duniya kuma zai bazo amma a ce a garin misira mutum miliyan biyu su yi da ba a ji labarin a bakin kowa ba sai a bakin gizo Allah ya dade Amin.
daga matasa kowa ya ci gaba ka dauka da hawa ba sai ma ba sai malamai ba sai almajirai ba kan kara sabon annabi ba sai malami ba sai ba kai ka san daidai a facebook ɗinka a whatsapp ɗinka kai ta yada girman su babban annabi a kambama su a ɗaukaka su a azzaza su saboda Allah ya kambama su ya ɗaukaka su ya girmama su in ka taɓa shi Ibrahim bin Gigi ce ka taɓa shi Tijjani bin Gigi ce ya kake ganin ka taɓa sai na Bakar ko ka taɓa sai na Umar ai malam ba sai mu bakka ba dole za mu tarke ba ko kuma Bukhari muna nan sunan wani littafi dan arabi muna tare ba yadda za a yi wannan shi ne magana ta gaskiya Allah ya saka wa malaman Kano Allah ya saka wa mutanen Kano Allah ya saka wa gwamnatin Ganduje da Afai Allah ya ƙara mana san annabi Allah ya ƙara mana san sabon wannan kungiya da ta shirya wannan taro na kusa da faida wanda ka ja gurori a cikin su tun daga su shek mai jama'a da su su mara makarantai da su mara wajen wani wajen kasa da su sai khalifa da dai sauransu ga su nan duk muna tare Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kare kima da barkaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
yana sallah